rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin babi mai bayani game da wasu jumloli jumlolin abubuwan da afarilloli da na filfili ko to inda gaba take yace wallahi hillu laka anta ta'ammada sama albatili baya halatta gare ka sauraren banna kullihi dukka ne duk abinda a barna abinda a haram to baya halatta gare ka saurare shi tunda bakin kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe na jahiliya giba zagin wasu aibanta wasu da sauransu wala an ta talazzada haka baya halatta gare ka ka ji daɗi bisa ma'i kalamin ra'acin da saurarin maganar wata mace la ta laka wadda ba halabba gare ka wadda ba matakka ba ba kuyangarka ba su ne halalinka ko sannan kuma ba muharramaka ba uwarka ba ba yar uwarka wadda aure ya haramta tsakaninku da ita ba mace ajana ba to baya halatta ka saurari maganar ta kana jin daɗi ana chatting kenan ko wala sama'u shay'in min almalahi haka baya halatta gare ka duk dai la yahillu naka aiki wa wannan ta adafi ce wala sama'u shay'in min almalahi haka baya halatta sauraren komi na cikin abubuwa masu shagaltarwa wal gina'i da waƙe-waƙe abubuwa masu shagaltarwa kamar kiɗe-kiɗe kenan da fina-finai fina-finan turawa fina-finan indiyawa fina-finan 'yan kano 'yan wasan kwaikwayo na kano duka baya halatta suna cikin malahi sai a yi fim na awa biyu ka zauna awa biyu kana su cikin awa biyu hijibi nawa karanta to ka kaddara kowane hijibi harafi nawa a ciki ne kowane harafi lada goma sai ka ga hasarar da ka yi yanzu ka saurari fim ko ka kallaci abin da ka kallata ko saurari na awa biyu sai mu tambaye ka lada nawa ka samu ko kai ka san baka samu lada ko ta biyar ba to ina ga inda qur'ani ka dauko ka karanta cikin awa biyun Allah ya so kila kai hijibi uku ko ba a hada ma ba ka san lada ta taru ko ko a ce tasbihi ne kai cikin awan nan biyu ko tahmidi ko takbiri ko hailala ko istighfari ko salati kawwa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kai hasara ko baka yi ba kaddara abubuwan nan da ka kallata ko saurare ba wani abu da ya saba ma Allah ciki irin waƙoƙin ga ɗaya na na hausa waɗanda ba su da babu kiɗi cikinsu babu ɓacin kowa babu batsa babu alfasha babu komi a ce babu komi na saɓon Allah ciki amma dai tun da baka samu lada ba to kayi hasara to ina ga kuma inda akwai kiɗe-kiɗe ko wasu abubuwa na saɓon Allah ciki kaga hasarar ta girma don haka ya kamata mutane su san ciyon kansu wayoyin ga da kun ha gani ba ku san iyaka adadin mutanen da waya za ta kaiwa wuta ba ba wai sai ka ɓaci wani ko ka kallace ba tsaba a kan ka ɗauko waya ɗaya kana kallon facebook ko kana chatin ko kana wani abu ka ɓata lokaci cada gare shi minti guda ya wucewa bai sake dawa kuma an ɗebe shi cikin abin da an ka yi allocatin na rayuwarka to a ce ka ɓata shi ga littafin allah ka bari ka komo kana karatun littafin shaidan facebook littafin shaidan ne ga littafin Allah sai mutum ya yi kwana da kwanaki bai karanta ƙur'ani ba amma bai iya awa guda cikakka bai buɗe facebook ya gami a ciki ba wani labari ne ya fi labarin da a cikin ƙur'ani duk labarin da a cikin facebook labarin duniya ne amma shi na littafin Allah da na duniya da na lahira duka akwai ciki da wanda ya faru can da wuri da wanda zai faruwa yanzu da wanda zai faruwa in future duk akwai cikin ƙur'ani amma kayan sai ka ɗauko waɗannan kuma yawan labarun bai duk ƙarya ne rubuce-rubucen yara ne a ka gani to shi ne ya ce wala sama'u sha'in min almalahi baya halatta sauraren komi na abubuwa masu shagaltarwa walge na'i da waƙe-waƙe sai ya ce wala ƙira'atul ƙur'ani haka baya halatta kaga wala ya hillu naka aiki wawon nan ta adafi ce wala ya hillu ƙira'atul ƙur'ani baya halatta karatun alƙur'ani bin luhuni da dolge luhun jam'i na lahanun wala ta'rifannahum fi lahanil qawli kana gane munafikai ga dolgin magana munafiki ba yadda za a yi magana ta ta sitiran kullum magana ta is negative yana da wahala ya kawo magana ta alheri dolgin magana kenan kana gano wanda duk kaga ya kwa dolgin magana domin yana da alama ta munafici shine yace wala qira'atul qur'ani haka baya halatta karatun qur'ani bil luhuni da dalgugguk mi ajam'in dalgi lahanun shine dalgi al luhuni jam'i na lahanun me jam'in dalgi da Hausa dalgugguka koko to dalgugguka dalge zai yawa kenan me dalge me dalge da hakun dai san dalge ko to me ad dalge eh ma dalla yayi kyau duk da yake ba bahaushe na ba amma dai yayi fassara ce ta yi kyau eh lalatattan magana wadda ba ta dadin saurare ita shine dalge dalgin magana to baya halatta karatun ƙur'ani da dalgi almurajja'a wanda ake wa tarji'i ka tarji'il gina'i kamar tarji'i na waƙa me tarji'i mun yi tarji'i cikin babin kiran sallah na izziya me tarji'i to eh lalatawa lalatawa o kun komawa da o nanatawa kace to kun komawa tarji'i wurin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la irin jannan na da larabawa kai shine tarji'i eh to baya halatta karatun qur'ani da tarji'i da dalgi na tarji'i ka tarji'il gina kamar tarji'i na waka baya halatta ɗaukar ƙur'ani kamar sauti na waƙa misali to to mika sa a yi dolge ga karatun ƙur'ani rashin tajwidi ko kuma in ma kana da tajwidi ka ƙi aiki da shi don da yawan malamai sun karin tajwidi amma wurin ɗabbaƙawa ba su iya ɗabbaƙawa kana sauraren su har karantar da tajwidi wasu na yi amma in sun zo karatu sai ka je kuma mahi komi muhimmanci ga tajwidi abinda ya komi muhimmanci ga tajwidi shine ikhrajul hurufi fitar da haruffa sauran abubuwa idgami izhari iqlabi ikhfa'i madda madda dabi'i madda wadda ba dabi'i ba da mudud ahkamul ahkamul madd da sauransu wayannan duk secondary m ne na tajwidi primary m na tajwidi shine ikhrajul hurufi fi fi makharajihi ikhraj kull ikhraj kullu harfin fi makharajihi ko fitar da kowane harafi do mafitatai domin inda ya kamata kai izhari sai kai idgami an yi dolge ko amma ma'ana na canzawa ma'ana ba ta canzawa iyaka dai wanda ya san hukuncin karatu ya san kayi dolgi don nan izahari ne kayi idigami ko wurin idigami kayi izahari shi ma kayi dolgi ga karatu amma ma'ana ba za ta canza ba ko wurin idigami kayi ikhfa'i ko kayi iqlabi duk waɗannan ba su canza ma'ana iyaka dai wanda ya san hukuncin karatu ka sanin nan kayi dolgi amma shi da zaran ka fitar da harafi ba mahita ta ba yanzu na ma'ana na canzawa ku kawo misali misali khalaqa khalaqa kaga ha karami mai ruwa ce kha'un kha kha khalaqa ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ikratu da sunan ubangijinka wanda yayi halitta ko to yanzu cire kha'un din nan ka karanta shi yadda Hausawa ke karantawa sai ka halaka sai ka ce halaka halaka in ka cire digon nan kan mai sai halaka kaga halqun shine aski ikra bismi rabbikal ladhi halaka ikaratu da sunan ubangijinka wanda ya aski wayawa askin kaga an yi dalge ko an yi barna ko ba a yi ba to in ma kai yi na jahillan hausawa kamar karatun mata halaka sai ka mai ta halaka haliku Allah muna yabonka ba akwai wata waka ta hausa ba eh yaya harkun waka yake hadda inda yake cewa haliku Allah muna ya haliku kaga haliku ne an ka ce haliku ikira bismi rabbikal ladhi halaka ikaratu da sunan ubangijinka wannan da ya halaka kaga ka kira ubangiji halakakke alhamdulillahi rabbil alamina ha'unta ha'un sai kan maishe ta ha babba kamar yadda mafi yawan hausa ke karanta alhamdu baka ce alhamdu ba sai kan maishe ta alhamdu me hamdu da ha babba roshewa alhamdulillah roshewa ta tabbata ga Allah ka ka roshe ubangijinka an yi barna ko ba ai ba to shi yasa babban makasudin tajwidi shine fitar da kowane harafi mafita tai don shi kana canza harafi guda yanzu ma'ana na canzawa kuma ta canza kila ta bada abin da bai da dadin ji to shi yasa kuma shi mafi yawan mutane sun haƙi kula da shi kuma duk haruffan larabci guda nawa ne cikinsu akwai waɗanda abba a kula duk 'yan kaɗan ne inda mai kula ka ni guda ya isa duka gyara waɗannan haruffan don daga cikin haruffan da ba a kula ainun tana ciki ta alamina da yawan mutane ba su bambanta ainun da alhamza alamina sai su ce alamina kaga in kasa alamina alhamza kasa akwai bambanci tsakanin mafita alhamza da ta ainihin ko babu akwai rabbi la'alamina ana amta sai ka ce ana amta in ka yi karatun hausa ka ce al'anta mata su ka ce ɗanɗanta alaihim ɗanɗanta alaihim gairil mangalubi alaihim walallali na amin ko wani mallami na nan mai karantar da tajwidi cikin abin ga mai suna ne dr wane ne ba ɗan ƙasar gana ba balarabe ne ana sawo shi ga intanet yana karantar da tajwidi shi ne yake ba labari ina wani ya turo min shi ya ce ya zo aikin hajji sai ya haɗu da wani ɗan wani baƙin mutum su ya zanna kusa garai sai ya ce mai ka iya karatun ƙur'ani ya ce eh sai ya ce karanta fatiha sai ya ce sai ya yi wani irin karatu wanda shi mallame ya ce shi bai taba jin iri na ba sai da ya dariya ya ce sai ya faɗi karatu ya ce sai ya ce gairil mangalubi mangalubi da cewa mangalubi na ce ba sakwace ne gairil mangalubi alaihin walallali abin sai kyalkace da dariya shi ya ce rata bai taba jin wanda karatu ba sannan kusan sanda an ka buɗe makarantar shagomi sannan tana college of arts and arabic studies da an ka bude an ka tai an ka dauko larabawa to halin binji shi ka jin larabci marigayi sai an ka hada shi da su in za ana kasuwa in za ana masa ko ina da shi ka zuwa da su don ya musu tahinta to satin farko sai sun ka tai masallacin juma'a masallacin bello an ka yi hudu ba an haƙari an ka yi sallah an haƙari da sun ka hito sai bilarabe guda ya ce mahalin binji mil limamin ga ya karanta sai ce ƙur'ani sai ce wallahi ba ƙur'ani na ba don shi balarabe na kuma bai ji abin da ya ce wallahi akwai abin da ya karanta amma ba ƙur'ani ya karanta saboda ya muce ya yi yawa ta gani don ku yi ƙoƙari a karanta dole na mai karatun ƙur'ani ya karanci ta juwidi dole na ya karanci ta juwidi ina fatar kun fahimta kuma babban muhimmin al'amari ga tajwidi shine haruffan nan haruffa a kiyaye su a bambanta alhamza da ainun a bambanta ha'un ha babba da ha'un ha karami da ha saɓe ha'un su huruful halkiya nan ga makoshi ha'un waccan ko ha babba ina fatar kun fahimta sannan a bambanta zalun na zal dal mai ɗigo ba shine zal ba to a bambanta shi da zayun ra'un mai ɗigo zayun kenan sannan da zadun ɗama sannu mai ɗigo da zalun da zalun suna yi kama amma su ma suna da bambanci zalun kamar ezaja a kakkace eza eza in kace eza zalka yi mata ziza to ka cire zalkasa zaira kun san zaira ko ra'un mai ɗigo to shi ya eza amma dal mai ɗigo sai ka hidda halshenka waɗannan yi boko kamar za ka ce this boy kaga in ka yi karatun hausa sai ka ce this boy ka sa zalun ba ka haɗi in ka yi irin na inyamurai sai ka ce this boy ka sa dalun ka haɗi correct pronunciation shine sai ka hidda halshenka tsakanin haƙura katanna this boy that boy to haka zalun ɗin nan take ita ma sai ka hidda harshen ka tsakanin haƙura katan na iza ba iza ba ina fata kun fahimta idza jaa idza zulzilat to kaga zayun ita adda ziza idza zulzil in kace idza zulzilat ko wace kai mata ziza ka fadi to ita ko zadun abinda abbanbancin ta da zayun ita ita ko sai an hidda halshe sannan ayi tafkhimi a cika baki zadun zalimina baka cewa zalimina in kai tarkiki ka fadi dole sai ka yi tafhimi inda ba wasallin ƙasa ta zo da shi ba zalimi na za za ina fata kun fahimta to suna cikin haruffa masu ɗanwa ya faɗi sai wane kuma eh? eh? sai sinun da sadun madalla sinun da sinun ita aka karanta da tarƙiƙi sa kamar sabo misali sabo kaga baka ca sabo amma da hausa hausa sakkwato in mutum wuta ta kone shi mi aka cewa ya swale ba dalla kaga swa ba a cewa ya sale sale bitar kiki a'a ya swale swata swa kaga sai da ka cika baki shi ake kira tafkimi to to shi ya aikin sadon da ta'un ina hata kun fahimta to duk haruffan dai da adda mushkila ba su da yawa inda gaske haka yini guda duk ka tsaya ka tantance su amma mutum ya kiya ana ta karatun qur'ani da dalgi to Allah ya shiryar da mu akwai hadisi amma bai inganta ba yana cewa rubba qari'in wal qur'ani yal'anuhu da yawa mai karatun qur'ani amma qur'ani na tsine mai albarka kaga mai karatun qur'ani da dalgi kenan arziki dai hadisin bai inganta ba yace wala qira'atul qur'ani hakan ga baya halatta karatun qur'ani bil luhuni da dalgi al murajja'a wanda ake wa tarji'i ka tarji'il gina'i kamar tarji'i na waka ka dauki karatun qur'ani kamar sauti na waka wal yujalla kitabullahi a girmama wal lamun dinnan ta wal lamul amri ce umurni ne ake wal yujalla lalle a girmama kitabun lahil kitabun lahil littafin Allah al'azizu mai girma ku diba al'azizu rufa'a ya samu ko kasara eh rufa'a akwai wanda ya samu kasara babu to yanzu ɗan an ka ce wali jalla kitabun lahil azizu me matsayin al'azizu sifa ta mi ma dallata kitabun lahi ina fata kun fahimta to wali jalla kitabul kitabul lahil azizu a girmama littafin Allah mabuwayi an yutula kada a karanta shi illa bisa kinatin sai da natsuwa ta jiki wa waqarin da natsuwa ta zuciya ba a karatun qur'ani sai da natsuwa yana daga cikin ladubba na karatun qur'ani in kana da wasu abubuwa da na dauke ma hankali farayen suka zo ka karanta qur'anin ka cikin natsuwa ina fatar kun fahimta kana karatun ƙur'ani kana wasa da hannunka ko kana wasa da wani abu nan ko kana wasa da ƙawa ko kana wasa da gemunka wannan duk bai cikin ladabi kana karatun ƙur'ani ka diba nan ka diba nan kana dibi-dibi wannan duk bai ciki abinda aka so ka samu full concentration domin dokoki ne kuma kai an ka samu dokokin don haka dole ka tsaya ka yi kana karatun ƙur'ani kana tadabburin ayoyinsa afala ya tadabbaruna alƙur'ana ba su tsaya su yi tadabbarin ƙura'ani don haka tadabburi yana cikin ibadodin da ake wurin karatun ƙura'ani ya ce a girmama littafin allah mabuwayi an yi tula kada a karanta shi illa bisa kinatin sai da natsuwa ta jiki wawa ƙarin da natsuwa ta zuciya ka jawo zuciyarka gaba ɗaya yanzu da idonka da sauran gaɓuɓuwanka da zuciyarka duk su fuskanci ƙura'anin ba kana karatu amma hankalinka na wani wuri ba wa ma yuqinu da abin da ya tabbatar da annallaha cewa Allah yarda bihi ya yarda da shi kuma mai karatun qur'ani yayi abin da ya tabbatar da Allah ya yarda da shi kaman mi wa yuqarribu minhu kuma abin da ya tabbatar da yana kusantarwa zuwa ga Allah kamar mi kamar in zai karatun qur'ani yayi alwala ina fatar kun fahimta ba dole bane mustahabbi ne yayi alwala sannan ya zauna in ya zauna ya huskanci alƙibla in ya huskanci alƙibla sannan ya zama irin na mai ɗaukar karatu wurin malami nai in ka zo gaban malami inda ba irin wani karatu na zamani ba yaya mai ɗaukar karatu ga malami ka yi irin zaman tahiya ko ma dallato haka an kaso duk hankalinka ya zayin abin ga ma ihdaril fahmi tare da halartu fahimta lidhalika domin wannan karatun da hake duk tunaninka ka jawo shi ka dawo da shi ba kana baki na karatu amma zuciya na wani wuri shi yasa ka karanta ka tashi ba wani uburni da ka dauka ba wani tasiri da qur'ani yayi maka saboda karatu haka amma zuciyarka tana wani wuri wa min alfara'idi yana daga cikin abubuwa waɗanda afarin loli al'amru bil ma'arufi umarni da aikin alkhairi wannan hayo anil munkar da kuma hani daga munkari kaga wa'azi kenan wa'azi wajibi ne akan kowane musulmi tun lahalari in kun karanta yana faɗin abubuwan da wajibi akan mukallafi yace al'amru bil ma'arufi wannan hayo anil munkar yana cikin wajibi don haka wa'azi ba sai su belle abu ba sannan wa'azi ba sai an buɗe lasifika ba sannan ba sai ka cika kasar 90 ko 60 ba a'a kuna zaune wani ya yi hamma bai rufe baki ba sai ka ce mai shari'a ta tanani mai hamma ya rufe baki ne ka yi wa'azi kana zaune wani ya kunna sigari sai ka ce mai sigari haramun ce ba ya halatta ka sha sigari ka yi annahayo anil munkar ina fatar kun fahimta to wa'azi aikin kowa ne kaga yana cikin abin da ya ranganta masallacin ga kowa dibin ya kai bello ya ba ɗaya adda haƙe ko irin haka a tashi misali wata rana mutane suna da rauni game da nafilfili ko game da azkar wani ya tashi ya nasiha game da azkar ya yi wa'azi to nan ba duk ba a samun hakanan ya kamata a rinka yin wa'azi ko da yaushe wa'azi ba wai sai kayi minti talatin ko awa guda ba matsala guda ka ɗauko kawa mutane gyara game da ita wani wajibi da mutane sun ka biris gayi ko wani abu da aharan ko makaruyi da sun ka ba zama gayi ka tsorata shi kenan kayi wa'azi to yace daga cikin abubuwan da affarin loli umarni da aikin alheri da hani daga munkari ala kulli man busdat yadu akan duk wanda an ka shimfida hannunsa fil ardi cikin ƙasa me ma'ana wanda an ka shimfida hannunsa wanda Allah ya ba ikon mulki ina fatar kun fahimta wa ala kulli man tasil yadu hakan ga wa'azin wajibi ne akan duk wanda hannu ne yake saduwa ila zalika zuwa ga haka wanda Allah ya ba ilimi can wanda an ka shimfiɗa hannu ne wanda Allah ya ba mulki to duk wanda Allah ya ba mulki ya tashi tsaye ga matalakawa ne wa'azi haka duk wanda Allah ya ba ilimi ka san abu kaza da aka yi kana da aya ko hadisi na to wajibinka ne ka tashi ka bayyana ayan nan balligu anni walau ayatan haka annabi ya ce ko isar da gare ni ko da aya aya guda ka sani tashi ka faɗi ka yi bayanin ta kayi wa'azi hadisi guda ka sani abin ga annabi ya ce Allah shi ni'imta mutumin da ya ji magana ta yadda ita kama yadda ya ji ta don haka hadisi guda kan idar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ya sunnanta kaza ko annabi ya haramta abu kaza shikenan kayi wa'azi ina fata kun fahimta fa in lam yaqdir to in bai samu ikon yin wa'azi da hannunsa ba ya gusar da banna ko yayi umri da aikin alheri da hannunsa to fa bilisani yayi da halshinsa to muna karatu kana kwana kai kwana ga yacin da wanda ajin gida ga taba shi ga yacin yayi kwana ana karatu kai kwana ha fa in lam yaqdir in bai samu ikon yi da hannu ba fa bilisani to shi wa'azin shi gusar da banna ko shi umurni da aikin alheri da harshensa fa'in lam ya ƙadar in bai samu ikon yi da harshe ba fa bi ƙalbihi sai shi da zuciya ta yaya ake gusar da ɓanna da zuciya sai ka ƙyamaci abin da zuciyarka ka ƙudurta da allah ya baka iko lalle za ka yi faɗa game da wannan abu in na aiki ne da allah ya baka iko lalle da za ka yi umarni da abu kaza amma baka da iko don haka kyamaci abin da zuciya kuma ka kyamaci masu yi kamar yadda ya tabar cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza abin da hannunsa fa in lam yastadi kaga canza da hannu ga wanda adda iko masu mulki fa in lam yastadi in bai samu ikon canza da hannu ba fa bil lisani ya canza abin da harshe yayi wa'azi ya karantar fa'in lamista da yan Allah bai bashi ikon yi da harshe ba fa bi kalbi ya canza abin da zuciya ta ma'ana ya kyamace abin da zuciya wa zalika adaful iman mai kyamatar banna da zuciya shine mafi raunin imani kaga kamar annabi na cewa bai baka shawarar ka bi wannan mataki na karshe ba sai in ta baci yi kokari da kai ko na ɗaya ko na biyu to Allah ya shiryar da mu to da yace adaful iya shine mafi raunin imani ashe kenan ga imani babu wani bayanai don haka duk wanda ke ganin barna ya zan koda da zuciya ta bai jin ciyo to wannan bai da imani dangane da wannan hadisin matakin ƙarshe na imani shine wanda ka wanda ka wanda ka jin ciyon bannar da akai babu wanda zai yi bai da ƙarya na da hannu bai da ƙarya na da baki to shine matakin ƙarshe to Allah ya shirin da mu wa fardun ala kulli mu'minin haka yace farilla ne akan duk wani mai imani an yurida shi yi nufi bi kulli qaulin da duk wata magana da zai faɗi wa amalin da duk wani aiki da zai aikatawa min albiri na ayyukan da'a in maganan na in ta da'a ce aikin na in na da'a ne to shi yi nufin wajhallahi alkarim fuska Allah mai girma maganar da zaka faɗi in dai ta da'a ta kakka faɗe ta sai don neman yadda Allah aikin da za ka aikata inda na da'a ne kakka aikata sai don neman yadda Allah kakka don a ce ka iya kakka don a yaba ma kakka don a kawo ma sadaka kakka don a girmama ka a baka da wata manoha lan inna man da mukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kamar ayar mu ta shekaran jiya da yace la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai ce fa wa man yaf'al dhalika btiga amardatillahi wanda ya aikata hakan ga yana mai neman yadda Allah kaga sai in kai don neman yadda Allah in kai don a ce ma eh ai shi yayi sulhun suwa ne ai babban mutun na ai kaza da kan duk wanda yayi labtiga amardatillahi to kaga bai da ladar da an kada sai in kai waɗannan abubuwan ibtiga amardatillahi sai yace fa sawfa nuti ajran azima ina fatar kun fahimta don hakan ga komi kyawun aiki komi kyawun magana ba a samun ladarta sai yan an yi nufin yadda Allah da ita wa man arada kaga ikhlasi kenan ko wa man arada bi zalika duk wanda yayi nufi da maganar da zai faɗi ko aikin da zai aikatawa gairan laye wanda yayi nufin wani Allah to lam yuqbal amaluhu ba a karba aiki ne yayi ne kenan domin riya warriya'ur riya a shirkul asgar shirka ce karama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iyyakum wa shirkal asgar ka shedin ku da shirka karama qalu wa ma shirkul asgar ya rasulullah me shirka karama kuma ya manzon Allah qala arriya'u yace riya riya shine yin aiki don mutane su gani yin aiki ba don Allah ba don su gani ko su jiya shine riya to yace wa taubatu tuba daga zunuban da mutum ke aikata a farilatun farilla ne min kulle zambin daga kowane zunubi mutum ne yana zunubai ɗari ya yi sata ya yi zina ya yi caca ya yi ƙarya ya sha giya ya yi annamimanci ya yi hasada ya yi kaza ya yi kaza duk zunubai yana yi wajen zunubi ɗari ya kai ko to wajibinsa ne ya tuba daga kowannensu cikin ɗarin nan ya ce kai jama'a waga tambaɗa ta yi mini yawa Allah da yau na yi alkawari Allah na tuba daga zanaban komai shi kenan ya yi kaga yanzu yana da zunubi ɗari ba ɗaya an hiddan mai wancan wata rana kuma ya koma ɗaukar guda Allah sata inda ni ka koma ɗaukar kayan wani ban komawa Allah na tuba daga sata kaga shi ma tuba ce ta yi ba wai sai ya tuba daga duk zunuban ɗari lokaci guda ba a tun da zunubban kowane daban-daban yake ya ɗauki guda ko biyu ya ce da wani da wani ban komai Allah na tuba tuba ce ta yi wurin Allah to kaga in ana haka na ana haka na in rayuwa ta yi zawaye gari duk ya tuba da gare su to Allah ya shirin da mu to shine yace wattaubatu faridatun tuba farilla ce min kulli dhanbin daga kowane zunubi min gairi israrin ba tare da nacewa akan zunubi ba wal israru abinda a israri na cewa al muqamu ala dhanbi tsayuwa akan zunubi a kituba kamar yadda Allah yake cewa wallam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba su na cewa akan abinda sun ka aikata na banna suna sanin cewa banda sun gano abinda sun kai sabon Allah ne za su tuba kaga israri kenan ko to tuba daga zunubi farilla ce ba tare da nacewa ba nacewa shine tsayuwa akan zunubi to Allahumma sayyiban nafi'an Allah ya bamu masu yawa masu albarka wa atiqadul audi da kuma kudurta komawa ilaihi zuwa gare shi daga cikin sharuɗan tuba kaga wa an yatrukal ma'siyata kamar yadda mai lahalari yace ya bar sabo shine min gairi israrin ya ba sabo in ka gano abu kaza abinda zaka tuba ga rai in ka gano laifi ne to da bakin sannan da sanda zaka tuba ya zan ka bari amma ba kana nan kana yi kuma kana tuba ba sai tubar taka ta zan kamar izgili kamar wanda wani hadisi ya nuna at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu wal mustaghfiru min adh-dhanbi huwa muqimun alayka mustahzi'in bi rabbih wanda ya tuba daga zunubi hukunci ne kamar wanda bai taba aikata zunubin ba in taghfirillahumma faghfir jamma Allah in zaka gafarta ka gafarta gaba dai shi haka Allah ka yi in ka tuba ba yahe ma rabi ya bar rabi ba abin nan da ka tuba gaba dai zai yahe ma shi ina fata kun fahimta to shi ne to kaga in kana tsaye bisa ga zunubin to shari'i na harko na zunubi ka bari amma yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu wal mustaghfiru min adh-dhanbi mai istighfari ga zunubi yana neman gafara Allah ga wani laifi wa huwa muqimu alai amma yana nan bisa ga laifin bai bari ba fa to ka mustahzi'in bi rabbi wannan kamar mai izgili ne da ubangiji don haka sharadin tuba shi a ka bar zunubin abinda zaka tuba zunubin zaka tuba gare ya zan kabari shine wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'ata in kana mutalabbisan biha to sharadi na biyu wa atiqadul audi da kuma kudurta koma ilaihi zuwa gare shi wan niyatu ala Allah ya uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi ya kuma kudurta to zunubin gada zan tuba Allah na bari sannan da yau ila yawmil qiyamati ba ni sake aikatawa amma ka tuba da nahin ko gobe ta samu ko bai haka wannan tuba ta zan tuban muzuru ba tuba kware bace wa min at-taubati kuma yana daga cikin sharadin tuba raddul mazalimi dawowa da abin da kan zalunta yanzu kamar yan siyasan nan da na dauke mu wawaye sai ka ga mu kwashe muna kuɗi ka ce ka gina hotel ka gina mi ka gina mi da kuɗin mu ka bin muna cin garin kwaki wai in lokacin ka ya kare wani Allah a yahe ma za a yahe ma amma dawo da abin da ka ɗauka yana cikin sharuɗar tuba raddul mazalimi kuma shi amma kayanmu na canza hannun ka ce wannan a izgili ɗaya na haka yi muna alama kayi nadama ga laihin to ka dawo da abin da ka sata don haka duk ɗan siyasar da ya ce a yayi bai kuce to ya dawo da abin da ya ɗauka in ya dawo da shi to dan muka gano yayi nadama sai mu ce mun yahe mai wahalshe mun da yayi ya kwashe mana fadi washtanabul maharimi da kuma nisanta abubuwan da anka haramta abinda zaka tuba ya zanka nisance shi wanniyatu da kuma niyyar Allah ya uda ba zai sake komawa zuwa ga laifin nan ba ila yawmil qiyamati ko wal yastaghfir rabbahu to sannan sai ya nemi gafarar ubangijinsa ka gani ashe kenan tuba tana da sharuɗa mun yi sharuɗan tun cikin lahalari da riyadu salin duk sun kawo sharuɗan tuba wayar jura hamatahu bayan ya tuba kuma sai ya kaunaci rahamar Allah waya khafa azabahu kuma ya ji tsoron azabarsa waya tadhakkaru ni'matahu kuma ya rinka tuna ni'imar Allah ladaihi wanda yayi gare shi in mutum na tuna bi ka sa mutum ya saba ma Allah mancewa da ni'imar da Allah yayi ma duk mai tunowa Allah ya yi min ni'ima kaza ya yi min ni'ima kaza ai zai ji kunya saba ma Allah to amma mancewa to ya rinka tuna ni'imar da Allah ya yi mai wa yashkuru fadlahu alayhi kuma ya rinka gode ma fallalar da Allah ya yi gare shi kana dibin kai ga kanan dan albashin da aka baka bai isa hannu baka hannu akushi eh da kare ga baya kaga halin da wani yake ciki kai ka san Allah ya ma ni'ima shi yasa annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallama la tanzuru ila man fawqakum wanzuru ila man dunakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum kada ku rinka kallon wanda a saman ku ku rinka kallon wanda a bayan ku wanda kun ka hiya shi yafi cancanta ba za ku wulakanta ni'imar da Allah ya muku in kana zuwa samaron kana ganin irin gidajen nan na Abuja sai ka ga kai da a cikin gidan locust wahalci hake shi ku wani da zai samu gidan gani ya kai shi Allah kai ya kara mai komi na duniya ya isa eh to ka gani don haka duk wanda ya rega baya ga wanda a bayan ne zai san Allah ya mai ni'ima to mu tafi wa yashkuru fadlahu alayya kuma ya rinka gode ma fallalar da Allah ya mishi bil a'mali da mi ake godiya ba da alhamdulillah ɗaya da baki ba bil a'mali bi fara'idi da yan aiki da farillolinsa in dai Allah ya ma ni'ima to alama ka gode ka ƙara bisa ga ibada da ka saba yi bayan ka ce alhamdulillahi da baki to kuma a ga alhamdulillahi ga ayyukanka muna tare watarki ma yi kurawa fi'ilu da kuma barin duk abin da an ka kyamaci aikata shi sai a ga wasu abubuwa na saƙon allah da hake yi ka bari abubuwan da baka saba yi ba na da'a irin na filfilan azumi na filfilan sallah da sadaka da sadaka duk ka kama yi to alama ka gode mana ni'imar da Allah ya maki yana waya ta qarrabu ilayya kuma ya nemi kusanta zuwa ga Allah bima ta yassara lahu da duk abin da ya sawa gare shi min nawafilul khair na filfilan alkhairi nafila ta sallah nafila ta azumi nafila ta sadaka nafila ta zikiri duk nafiloli na duk ibadar da ba farilla ba ita ce nafila nafila ma'anar ziyada ƙari bisa ga abin da a farilla ga na filfili na annabi ya sunanta mana duk mun karanta su ba so ɗaya ba so biyu amma shi ɗan bai bari nafila ta, ta salla inda ka aza makanka inda duka yi salla sai ka yi nafila raka abi wacce wahala gare ta ba ta da amma shi ɗan bai bari daidai da askar dubu da salati bai bari ka yi ana sallama sallama ga mutane bunzun bunzun sun hita shi kenan me za a yi kuma yanzu kai ta ba wani abu za su yi ba kaji to a tahi tsaye ga abin ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bawa na bai taba kusanta kusanta ta ba neman kusanta ta da na filfili face na so shi in ni so shi kuma sai in zamo ji ne da yake ji da shi in zamo gani ne da yake gani da shi in zamo hannu ne da yake damka da shi in zamo kafahu ne da yake tahiya da su in ya roƙe ni zan karɓa mai in ya nemi tsari na zan tsare shi mi an ma'ana wannan Allah zai daidaita jinka da ganinka da ƙawahunka da hannuwanka gayan abin da daidai to Allah ya shirya da mu don haka a tahi tsaye ga yin nafilfili nafila ta azumi nafila ta sadaka wanda Allah ya ba iko nafila ta sallah da sauran nafilfili to yana yake wa kullu ma da ya duk abin da mutum ya tozarta min fara'ili na farillolin Allah falyaf'alhu al'ana to yanzu ga ya tashi ya aikata abin nan ana biyar ka sallah ba kai aikari to ka tashi ka biya waliyar gab ilallahi shi yi kwaɗayi kuma zuwa ga Allah fi ta ƙabbuli ga karɓawa ta yi mu bayan Allah mu addole mu bauta ma Allah amma shi Allah matsayinsa ba dole ya karɓa in mun bauta ba ashe kenan bayan mun yi ibada kuma sai mu biyo bayan ibada da tadarru'i kankan da kai muna muna neman Allah ya karɓa muna misali Allah shi ya umarci annabi Ibrahim cewa zo ya gina mai ɗaki ko mi ibrahim ke cewa lokacin da yana gina ɗakin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul kaga kaga Allah ya umurta ya bi umurnin Allah sai ya dauka is automatic an karba amma ya biyo ba yana neman Allah ya karba don haka duk ibadar da mun kai mu yi ta da kankan da kai sannan bayan mun kare mu kankan da kai kuma mu nemi Allah ya karba mana don ba dole mu addole mu yi ibada amma shi ba dole ya karba ba ina fatar kun fahimta to waya tubu ilai kuma ya tuba zuwa ga Allah min tadiyihi daga tozarta farillar da yayi in akwai wata farilla da ka tozarta to ka tashi nan take ka kawo ta bayan ka kawo ta sannan ka tuba ma Allah wal yalja ila Allah ya jingina zuwa ga Allah fi ma asra alai ga duk abin da ya waya ta gare shi min da nafsihi na jayuwar rayuwa tai kila akwai wani zunubi da ya zama ma alaka kai kaye kaye zunubin na damun ka amma kaye kaye ka bari ka kasa bari to sai ka koma ma Allah ka yi addu'a Allah Allah ka raba ni da zunubi kaza insha Allah ta'ala Allah zai amshi addu'arka muna tare shine yace waliyal ja'ilallahi ya koma zuwa ga Allah shi amma anai ya jingina zuwa ga Allah fi ma asura alai ga duk abin da ya wuya ta gare shi min da nafsihi na jayuwar rayuwa ta kila ga wata ibada can kana son yi kullum kana son yi azumin nafila amma an sama nauyi gare shi to sai ka dukufa ga roƙon Allah Allah ka hore mini in rinka azumin nafila Allah ka hore mini in rinka karatun Qur'ani yau sai in sati guda ban karanta Qur'ani ba Allah ka kai addu'a insha Allah ta'ala Allah zai sauka ma wa muhawalata amrihi da kuma juyar da al'amarinsa muqinan yana mai sakankan cewa annahul maliku cewa shi Allah shine mamallaki li salahi sha'ani ga gyaran sha'ani nai kayi addu'a kana mai kankan da kai in wani zunubi ne ya zama ma alaƙa ka roƙi Allah ya raba ka da shi in wani aikin ibada ne ya gagare ka roƙi Allah kana mai sakankan cewa cewa Allah shi ne mamallaki ga gyaro al'amarinka Allah na iya shirin da kai ka bar zunubin nan Allah na iya ƙarfafa ka ka rinka aikata aikin nan da ya gagare ka muna tare wa tawfiqi kuma Allah shi ne mamallaki ga sa shi ya muwafaqa wa tasdidihi da kuma azashi bisa ga abin da daidai wa qulu qawlan sadida la yufariqu zalika kai ya rabu da wannan alama fihi akan abin da yake ciki nai min hasanin na aiki mai kyau au qabihin ko mummuna yan aiki mai kyau ne kada ka dogara kada ya rude ka ka ci gaba da roƙon Allah shi hore ma ka ci gaba da yi nai in kuma wani mummuna aiki ne yake yi kuma kada ka yanke kauna daga rahama Allah ka ci gaba da roƙon Allah shi raba ka da shi muna tare wala yayi asumin rahmatillah kai ya yanke kauna daga rahama kai ni da kaza ni da ina maganar rahama kai ina kakka yanke waɗannan hika laifi Allah ya yafe musu eh ci gaba da addu'a wala yayi asu kada ya yanke kauna min rahmatillah innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul illal qaumul kafirun ko khasiruna khasiruna ko ko kafiruna illal qaumul kafiruna eh to wallahi asu kai ya yanke kauna min rahmatullahi daga rahama Allah kai ya yanke ma kai ne balle yanke ma wani irin wani ya za yi Allah ya gafarta mai shi Allah ya ce ba bai gafarta mai wal fikratu fi amrillahi yin tunani ga al'amarin Allah ka tsaya ka kwantar da hankalinka ko ka yi tunani ga al'amarin Allah miftahul ibada shi ne mabuɗin ibada yanzu ka diba wane da ba kowa ba wane kuɗari baya da shi an ka zo zaɓi ya kada wane da adda kuɗi ba al'amarin Allah ba kenan yau ka diba wane fada wurin gidan wane ya kabarantaka yau ga yanin shi aka za kaga al'amarin Allah kenan wane da an mai gidan wane yau gashi nan ya dawo shi an ba kowa ba yaro na shi a wata tsaya ya kuma barantaka haka dai to tunani ga wannan yana sa ka ga girman Allah sannan ka dogara ga Allah kuma ka tsaya ma Allah ha gano ba mai iya yi illa shi don haka in wani abu hake nema sai ka nema ga Allah in wani abu hake jin tsoro ka nemi kariya ce daga Allah muna tare to yace wala walfikiratu da kuma tunani fi amrillahi ga al'amarin Allah miftahul ibada shine mabudin ibada fasta in ka nemi taimakon Allah bi zikril maut da tuna mutuwa kuma kullum mutuwa cikin tazan cikin kokon zuciyarka ku tuna mai rosa jin dadi inji annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce mai rosa jin dadi mutuwa to a rinka tuna mutuwa in kana tuna mutuwa yanzu kana tara kuɗi ka aza atun gida in kana tuna don kana iya mutuwa yau sai gida gidan na ɓata lokaci ne in kana tuna mutuwa kana tunanin ai motar ga ta yi makarama bari ka sai babba maimakon sayan babba masallaci shi ya kuna nan ko makarantar islamiyya ko wasu ustadai ko wasu yara marayu maimakon ka ce ka sai babban mota kai wa ga indon kwaramniyar ka ta cikin gari ta ishe ka kudin gaba rika taimaka ma marayun can da su bahi ma riba ba ka sai mota kila ma ita za ta zama ajalinka ta dada ka kaye ka mutu to shi ai hikimar tuna mutuwa tana sa in kana tuna mutuwa to tana takaita ma gurace gurace yanzu mai tuna mutuwa yanzu wasu sun fara preparation har zaɓen 2027 dai yanzu ga an fara preparation ka kuma haukata na wata mata ma kana kai 2027 ko gobe an tabbata ma kana kai balle 2027 ka tsaya kana ta wahalar banza mutum nawa na shirya mu 2027 ranga ba su kawo 2027 ba wasu sun kai duk abin da suka yi sun yi an tara kuɗi an yi tsafi an yi duk abin da aka yi an yi tsafi da jarirai an yi mi an yi mi duka sun ka sun kai zaɓe sun ka faɗi da tsafin da sun kai da sabon allah da sun kai da cimi da tanadin da mai amfani ne tun daga sun yi sun faɗi to shi ne ce fasta in ka nemi taimakon Allah bai zikirar mota da tuna mutuwa yana gajarce ma gurace-gurace sannan yana sa ma shauƙin ibada in kana ganin yanzu yanzu mutuwa na iya taho ma yanzu yanzu kaga dole ka tashi tsaye ga bauta sannan yana takaita ma saba ma Allah kuma in ka ce bari in ta in yi zina to in ya zan kila kana tare da karuwa kan mutuwa Allah in shi rayuwarka kai to kaga dole ka ja da baya duk abubuwan da ke faruwa na sabon Allah da dogon guri da rafa shi ga ibada duk mancewa da mutuwa na to ka nemi taimakon Allah da tuna mutuwa wal fikrati da kuma tunani fi ma ba'dahu ga abin da zai zo bayan mutuwa bayan an mutu ba akwai wasu abubuwa ba kamar mi da mi bayan mutuwa akwai zaman kabari kabari ko sannan akwai tara mutane hawan siradi sannan akwai hisabi akwai menene akwai menene duk ga su nan to duk waɗannan ka tunin mutu ka rinka tuna mutuwa da abubuwan da za su biyo bayan mutuwa wa fi ni'imati rabbika alayka sannan ka rinka tunani kuma ga ni'imar da ubangijinka yayye ma yan an kai ma ni'ima me ake nema gare ka ka gode godiya kuma ya ce ba da baki ɗaya aka yi ba da ƙarin ayyuka na na alkhairi da nisanta ayyuka na sabon Allah Allah ya yi ma ni'ima can da warke ki gare mashin gare ka sai Allah ya ma ni'ima ka sai mota ni'ima ce ko ba ni'ima bace to motar nan ta zama mai taimakon ka ga bauta Allah a rinka zuwa wa'azi a yi unhani da ita a taimaka makaranta ayyukan alheri dai kada ka ce motar nan zaka unhani da ita ɗauka 'yan mata yan tunda ka samu mota ka rinka zuwa university kana ɗauka 'yan mata kaga ba gode mana ni'imar Allah ba ina fata kun fahimta to wa imhalihi laka kuma ka rinka tunani ga jinkirtawar da Allah yayyama ga kanan kana saba ma Allah irin sabon nan da annan kana yi wani yayi iri ne Allah bai kyale shi bai kama shi amma kai ga kanan yau sama da shekara 20 kana kai ka sani kana saba ma Allah kuma ka san Allah ya sani amma ka ido ya sama bai kamata ka ji kunya ba to shine yace kuma kai tunani wa imhalihi laka da jinkirin da Allah yayyama wa akhadhihi ligayrika da kuma kamun da yawa wannan ka bi zambi saboda zunubi ne irin zunubin nan da haka wani yayi iri ne Allah bai kyale shi bai kama shi amma kai ga kanan tsawon shekaru kana yi Allah to ya kamata ka ji kunya ka bari wa fi salifi zambika kuma ka rinka tunani ga wanda ya shuɗe na zunubin ka zunuban da ka aikata can da wuri ka rinka tuno su kana istighfari wurin Allah wa aqibati amrika kuma ka rinka tunani ga ƙarshen al'amarinka Allah tabaraka wa ta'ala ƙarshen al'amari yake la'akari da shi ba farko ba to wai yanzu ni bin luƙaƙa ƙarshe na zai zama zan mutu ina ahli sunna ko zan lalace in kuma dan bid'a zan mutu musulmi ko zan ridda zan mutu mai da'a ga Allah ko zan mutu cikin sabon Allah kullun wanga ya zan cikin tunaninka to yana cikin abin da kai ma shingi daga saba ma Allah ina fatar kun fahimta wa mubadarati da kuma gaugawat ma a sa abin da ake tsammanin an ya kuna ya kasance duk ita raba yayo kusa min ajalika na ajalin kullum ka rinka tunanin ina ganin ho ajali na yayo kusa ina ganin ho ba da dadewa ba zan mutu musamman iri na ni yanzu na kai 60 mafi yawan mutanen kirki dun shekara 60 suka mutuwa 61 62 63 eh kaga dama kuma annabi ya faɗi hadisi ya tawaye ce amaru ummati 60 aw 70 rayukan mafi yawan al'umma ta shekara 60 ko 70 to shi kenan kaga mun shigo cikin red line kenan wanda ya kai shekara 60 mun karanto cikin babu tawbati na riyadus salihina yace mutanen madina magabata sun da mutun ya kai shekara 60 to zai yi ritaya ga duniya gaba ɗaya duk abin da ya kai na duniya ya aje bai koma noma bai koma kasuwanci duk abin da ya kai ya aje in yana da ɗaya sai ya ba su ta su ci gaba da yi shi ya dawo ya ci gaba da istighfari da bauta Allah don ya san rayuwar ta zo ƙarshe to amma mu yanzu kwaɗayin duniya ba ta so ma sai ka kai shekara saba'in duk waɗanda ne ta kare shugaban ƙasa duk waɗanda haura saba'in na ka kai shekara saba'in mi haka beɗa mutum na ta haya yana son sarefa ana tarbo shi ana riƙe da kunkuru ne kamar yaro ƙarami wai ko mulki zai yi wa irin musiba in ba najeriya ba to ka gani to haka ya kamata mu zama masu hankali duk abin da haka ya kai kayan ka kai 60 in ka kai 60 to yanzu ka dauka lalurar ka dai ta duniya a tai a samu wani can ayi kai yanzu za ka gyara makomarka shikenan sai a tai a yi ta istighfari a shagala da bautar Allah da sauransu amma yanzu ba duk waɗannan masu ƙarƙarin ya takarar sanata takarar gwamna takarar shugaban ƙasa duk 'yan 60-70 ne shekaran jiya wurin wani taro na sojoji tutun tsirewa shekara tamanin da wani abu ha wako mulki haka so don ɗaya baka san ciwon kanka ba yanzu kuɗin da wani ya tara in ni na tara su in ba masallaci mika shi sangarka balle in ta wurin siyasa wani kaskantacce wanda bai da kodiri ya ɓace ka eh zai sani ciwon kaina ni yaka bida illa ka tai ɗaya kai ta gina masallaci ka taimaka ma bayan Allah dan abin da ya rage ma to kaga yanzu an ka samu sun mulki to ko abinci dai baka iya cin wanda haka ci da wuri ce kuma wa mubadarati da kuma gaugawa ma a sa abinda ake tsammanin an ya kuna ya kasance kadik ita raba yayo kusa min ajalika na ajalinka mutum ya rinka tunanin cewa jama'a ajali na yayo kusa ina ganin lokaci na yayo kusa kaza daga to inda duk mutum na irin wannan tunani insha Allah zai takaita sakon Allah sannan zai mai da hankali ga bautar Allah sannan zai takaita guri to wannan shi a ƙarshen babu jumalin min alfara'id wasu sunani Allah ya sa muna albarka ga abin da mu karanta madalla